mana kataka mana bayani بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم ثلاثة ومشاهدوا جوجا رمضان hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1434 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci mai albarka muna karatu a cikin suratul nisa'i aya ta 169 muka tsaya jiya insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 170 bi idnillah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
wannan ayoyi Allah tabaraka wata'ala yana jawo hankalin mutane zuwa ga kadaita shi da rashin guluwi cikin bayinsa Allah tabaraka wata'ala ya hana a bawa wani daga cikin bayinsa haƙƙinsa shi Allah tabaraka wata'ala sannan Allah tabaraka wa ta'ala mafi munin abu shine a hada shi da wani mafi girman abu kuma a ce Allah ya riƙida amma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala yana jawo hankalin mutane ta hanyar yi musu wa'azi da usulubi mai kyau wanda yake nuna mana cewa duk irin bijirewar dan adam ana buƙatar ka kira shi da usulubi mai kyau tare da kafa masa hujja cewa abin da yake yi ba daidai ba ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi Musa da Fir'aun da Harun su ga Fir'aun wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Allah ya san Fir'aun ba zai yi imani ba amma ya umarci annabawansa su ga wa Fir'aun magana mai laushi to don haka in an zo da awa ana kira da wa'azi ana so a yi magana da usulubi mai kyau tare da kafa hujja da dalilai wanda suke tabbatar da abin da mutum yake faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya jawo hankalin mutane zuwa ga sanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta ya ayyuhan nasu ya ku mutane baki daya qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum haqiqa manzo ya zo muku da gaskiya daga ubangijinku da yahudu da nasara da mu'minai da musulmai da sabi'awa da kowa duk wani ɗan adam Allah ya kira shi anan Allah ya ku mutane ku sani qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum hakika manzo ya zo muku da gaskiya shine alqur'ani mai girma gaskiya ne maganan cewa kar a bauta wa kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala a kadaita shi da bauta gaskiya ne sai Allah ce fa aminu khairan lakum ku yi imani da wannan manzo da abin da ya zo muku da shi shi ya fi muku alkhairi in kun yi imani alkhairin imani na ku gare ku zai dawo shine za ku samu shiga aljanna wa in takfuru in kuka zaɓi kafircewa kuka bijire kuka idin manzo sallallahu alaihi wa sallam kar ku ɗauka kun rage Allah da komai ne fa inna lillahi ma fi samawati wa ma wal ard ku sani cewa lallai abin da ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne gaba daya kudin kanku mallakar Allah ne bayin Allah ne yadda ya so haka zai yi da ku in kun bijire Allah ya ga dawa sai ya kame ku take lokaci da zai ku zama babu sai a kawo sababbin halitta kuma sannan in kun yi da'a wa Allah ba wai kun yi ne don Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanu da wannan ba Allah ba zai amfanu da shi ba ku ne za ku amfanu da shi in kun bijire kuma Allah ba zai cutu da bijirewar ku ba ba ku isa ku yaƙe shi ba ba ku isa ku ci nasara a kansa ko ku ci galba a kansa ba ba ku isa ku yi abun da baya so ba sai dai kawai ku yi abun da baya so na kafirci da bijirewa kuma zai kama ku ya saka muku lokacin da yake bukatan haka sannan duk abun da kuka yi ko kuka kauce wannan ku sani cewa bai amfanan Allah na da'ar ku kuma bai cutar da Allah na bijirewar ku fa inna lillahi ma fi samawati wa ma wal ardi Allah tabaraka wata'ala abin da ke cikin samai da ƙasa nasa ne mulkinsa ne shi ke juya su yadda yake so yake yin abin da ya ga dama in ya ga dama dare yayi in ya ga dama tafiya ta yi in ya ga dama a yi ruwan sama in ya ga dama a kame ruwan sama in ya ga dama a yi zafi in ya ga dama a yi sanyi ba wanda ya sai wannan sai Allah tabaraka wata'ala in Allah ya sako sanyi duk duniya in sun haɗu don su sako zafi ba su yi ka ba domin Allah ke da iko abin da yake so shine sama ta yi sanyi ko ƙasa ta yi sanyi ba wanda yake ce ta yi zafi fa inna lillahi ma fi samawati wal ard abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne don haka ku yi imani da shi ku bi wannan manzo din sallallahu alaihi wa sallam shi fi alkhairi gare ku wa kana Allah Allah ya kasance aliman masani game da abin da manzo ne zo muku da shi game da abin da kuke karuce da shi na imani game da abin da kuke yi na bijirewa hakiman Allah mai hikima ne cikin abin da yake zartarwa ma'ana mai hikima ne fi aqwalihi wa af'alihi wa shara'ihi malaman tafsiri suka faɗi haka Allah tabaraka wa ta'ala yana da hikima cikin faɗinsa da ayyukansa da kuma abin da yake zartarwa ko ya shar'anta tsakanin jama'a babu wauta cikin shari'ar Allah wanda duk ya ga wauta cikin shari'ar Allah zuciyarsa ba ta da kyau yana bukatan a masa wa'azi in an masa wa'azi ya jure ya jajirce a kan ganin cewa wauta yake gani a shari'ar Allah ya kafirta saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance masani ba wanda ya san abin da Allah ya sani allamul ghuyub shine masanin abin da yake koyi duk abin da zaka sani na ilimi sai dai ka san abin da ka karanta ko ka ji an karanta ko ka ji an gaya maka amma na koyi ba za ka san shi ba hafizta shay'an wa ghabat anka ashiya'u ka haddace wani abubuwan da suka kuya gare ka kuma su suka biya amma Allah tabaraka wa ta'ala allamul ghuyub ya kai makula cikin sanin hatta abun da ya buya Allah ce ya ahlal kitab ya kuma abuta littafi sune yahudu da nasara la tazulu fi dini kar ku yi zurfafa ku ketare gona da iri kar ku wuce gona da iri fi dini kun cikin addinin al-ghulu Allah bai yarda da shi ba al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi guluwi su ne khawarijawa wanda suka wuce gona da iri cikin haƙoƙin addinin Allah kuma Allah bai yarda da jafa ba wanda suka yi jafa a cikin addinin musulunci al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne murji'awa khawarijawa sun zurfafa sun wuce inda aka ce a tsaya murji'awa sun kasa isa inda ya kamata a isa amma addini al'umma ahlus sunna wal jama'a su ne waɗanda suke al'ummatul wasaf al'umma al-mawsufa bil wasatiyya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci mutane su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la guduwa fi haqqihi wa la jafa ba tare da zurfafawa su wuce gona da iri cikin haƙƙin manzo ba sallallahu alaihi wa sallam ba tare da kuma rashin bashi haƙoƙinsa ba Allah tabaraka wa ta'ala yake kiran ahlul kitab la taghlu fi dini kar ku yi guluwi cikin addinin wala taqulu ala Allah illa al-haqqa kar ku faɗi magana ku jingina ta ga Allah sai maganar gaskiya duk abin da zaka ce Allah ya ce ka tabbatar gaskiya ne duk abin da mutum zai jingina shi ga Allah ya tabbatar cewa gaskiya ne don haka haka Allah ya tabaraka wa ta'ala ya wa ahlul kitab sannan Allah ya ce musu innamal masihu isa ibn maryam rasulullah ku sani cewa magana ta gaskiya lalle almasihu isa dan maryam rasulullahi manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalmar Allah ne da Allah ya jefa ta zuwa ga maryam wa ruhun minhu sannan ruhi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya umarci mala'ika Jibrilu ya zo yi busa cikin gefen rigan Maryam ko cikin wuyanta sai ya gangara kamar yadda malamai suka tabbatar ya shiga hatta jikinta nan wannan kalima din kuma kalimatullahi alqaha ila maryam malaman tafsiri suka fassara da cewa ita ce kun kasance ma'ana yanzu nan da ya kasance a cikin ki fa kana sai da ya kasance shine annabi Isa alaihi salam ya kasance da izinin Allah daga kalmar Allah sai tabaraka wa ta'ala ba ana nufin Isa gangansa wana jikinsa halittarsa shi kalma ce daga Allah ba a'a isa isa ne alaihi salam amma ya faru ne aka halicce shi da kalmar Allah kalmar Allah ko malamai sun fassara ita ce kun kasance fakala sai kasance kama sha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake zaka ya ku ahlul kitab ku sani isa ba dan Allah ba isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan maryam ne ayar Allah ne Allah ya halicce shi ba tare da uba ba saboda haka Allah mai iko ne ya haka don haka ku zo ku bi imani ku yarda da Allah tabaraka wa ta'ala ku yarda da cewa annabi Isa manzon Allah ne bawan Allah manzon ba dan Allah bane yanzu Allah a ce ya yi da kuma sannan yanzu Isa a ce shi Allah ne shi da ke cin da abinci man masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am yanzu annabi isa alaihi salam da mahaifiyarsa maryam suna cin abinci yanzu wanda suke cin abinci kuma ce su allah ne maryam yanzu ta zama allah ita da ta ta aihu sannan ta samu rauni ba ta iya kare kanta cikin tuhumar da ake mata sai abin da allah tabaraka wata'ala ya tsara ya zartar wajen cewa dan yayi magana yana jinjiri sannan da dan yayi magana yana jinjiri shi kenan kawai sai ya zama allah alhali yana cin abinci yana sha bayan kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai bukatuwa zuwa ga abinci bai bukatuwa zuwa ga shan abin sha annabi isa alaihi salam yana bacci Allah tabaraka wa ta'ala baya bacci annabi isa alaihi salam yana bukatuwa zuwa ga abin da dan adam yake bukatuwa zuwa gare shi Allah tabaraka wa ta'ala bai bukatuwa zuwa ga wannan annabi isa alaihi salam yana zuwa ya biya bukata na dan adam ya ansa kiran haja ma'ana yana zuwa bayan gida ya biya bukata Allah bai yin wani yanzu a ce sun yi daidai saboda haka ba daidai suke ba annabi isa ba Allah bane kuma sannan Allah tabaraka wa ta'ala a ce ya yi gida wanda shine yake yin abun da ya ga dama sama da ƙasa ta sace gaba daya kuma ya tsarkake kansa ya ce shi bai da da bai bukatan zuwa gada kuma shi kenan sai zama to don ganin cewa annabi isa alaihi salam an haife shi ba tare da uba ba sannan an haife shi ya yi magana yana dan jinjiri shi ke kawai sai a ba shi haƙƙin da ba nasa ba kuma a ce wannan shine so gare shi ba so ba ne to haka Allah ke jawo hankalin yahudu da nasara ya ahlal kitabi ya ku ahlal kitab la taghlu fi dinikum kar ku yi zurfafa ku wuce gona da iri cikin addinin ku tsaya inda Allah ya ce ku tsaya wala ta ƙulu alallahi illal haqqa kar ku faɗi abun da bai dace ba ga Allah sai gaskiya kar ku ce Allah ya riki da alhali Allah baya rikon da innama almasihu isa ibn maryama rasulullah lallai ai hatta a cikin abunan manya-manyan malamai waɗanda suka gabata na yahudawa da nasarawa malaman kiristoci fastoci da ruhbaniyawa suna magana suna cewa kai yaya za a ce isa allah bayan kuma yana cin abinci kuma an karanta a littafin da aka saukar masa cewa Allah tsarkakakke ne Allah baya cin abinci annabi isa yana bacci Allah kuma tsarkakakke ne baya bacci yanzu wanda yake bacci a ce masa Allah kuma a ce Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah ai an hada Allah da wani kenan an yi Allah biyu kenan law kana fihi ma aliyatun illa Allah la fasadat da ta cikin sama inda akwai wani Allah ba Allah wannan guda ɗaya tabaraka wa ta'ala ba to da an samu sama sun ɓaci mulkin sama da mulkin ƙasa da ya lalace domin in alloli guda biyu ne wani Allah zai ce ayi wa mutanen Gombe ruwa wani Allah ya ce sun saba masa ba za a musu ruwa ba to da an samu sabani amma Allah guda ɗaya ne in ya ga dama ya yi wa mutanen Gombe ruwa in ya ga dama ya jarrabe su Allah ya sa kare ya jarrabe mu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai yake babu wani wanda ya dace a haɗa shi da shi cikin bauta annabi isa alaihi salam bawan allah ne manzon allah ne mai daraja ne shi kuma ayar allah ne allah ya tashi ya zama ayarsa saboda ya halicce shi ba tare da uba ba wannan ayar allah ne shi annabi isa alaihi salam don haka allah tabaraka wa ta'ala ya ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu Allah ce fa'aminu billahi wa rasuli wa rusuli ku yi imani da Allah da manzanninsa domin ƙaryata manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙaryata dukkan manzanni ne gaba ɗayan su saboda haka ku ɗauka dukkan su manzanni ne ku yi imani ku yi ibada yadda Allah ya ce a yi ibada annabi Isa alaihi salam ya yi sallah annabi Isa alaihi salam tauhidi ya kira mutane zuwa gare shi kadaita Allah kar a yi shirka kar a hada Allah da wani to bai kamata wani kuma ya ce yana son annabi isa alaihi salam amma kuma ya zo baya ta allah tabaraka ta'ala ba ko kuma yana cewa annabi isa dan allah ne ko kuma yana faɗin wani abu game da annabi isa a karanta littattafan allah masu tsarki a fahimci abin da allah tabaraka ta'ala ya saukar zuwa gabayinsa a karanta saƙon allah tabaraka ta'ala kuma sannan a fahimce su sannan a yi aiki da su addini ba shi ne muzanta wasu ko kuma mutum yana jin kunyan a ce yau ya musulunta ai za a yi masa dariya ja ya ce kaza ya ce kaza ina an wayi gari akwai waɗanda suka zo wanda ya zo ya ce bai zai dawo daga madina ba sai ya taho da kayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je taro kansa ya dawo da shi saboda Muhammad ya dame shi ya raba kan jama'a ya zo da wani aboyi musulunci ya ce abota wa Allah kaɗai ya ce a bar gumaka ya ce kar abota musu a ja'alal alihata ilaha wahida yanzu gumaka su da yawa a ce daidai suke a ce kuma ga wani can Allah guda ɗaya wanda ba a ganin sa saboda haka kawai wannan maganganu da Muhammad yake yi ni na yi muku alkawari sai na dawo da kayan sa inji wancan kafin yazo yazo Madina ya shigo yana zuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mala'ika a ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam gawa ne dan wane nan yazo kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku je wajen masallaci za ku ga wani dan wani ku kamo shi yana zuwa kawai ko daga takobin sa bai ba aka kama shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a shigo da shi aka shigo da shi yace ka zo me yace na zo kashe ka ne yace ni za ka kashe yace kai zan kashe me yasa yace ba na bukatan ka ne kawai kuma ka zo da sabon addini kuma ka zo ka raba kan jama'a kuma ka ce abautawa Allah guda ɗaya wanda ba a ganin sa ga gumaka nan sai dace a bautawa yadda yanzu in ka samu dama za ka kashe ni yace zan kashe ka domin shi na yiwo alkawari na zoyi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ce a daure shi a jikin cikin masallacin filan masallaci aka daure shi a jikin abu na itin da ya dogare masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kai masa abinci a kai masa abinci ya kwana washe gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin sa yace me ka zo ina yace na zo kashe ka ya ce to ai yanzu ga ka a daure ya ce in an sake ni zan kashe kai na samu dama ya ce wannan shi ne abin da ka zo ya ce kwarai kuwa me yasa ya ce saboda ka zo ka raba kanmu ba mu yadda cewa kai manzon Allah ba Allah bai aiko ka Allah ka babu mu san shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai masa abinci ya ine a haka ya saki kwana sai da kai kwana uku kullum manzo Allah ya zo wannan magana yake maimaita sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce a sake shi aka sake shi yace ka koma ni ba zan kashe ka ba kuma sannan ba zan cutar da kai ba amma ba za ka iya kashe ni ba sai da izinin Allah saboda haka ka koma ya fita wajen masallaci ya tafi yana cikin tafiya sai kai wannan manzon Allah ne yaya ina cewa zan kashe shi yana cewa shi ba zai kashe ni ina cewa zan zalunce shi na zo da niyyar kashe shi ina maimaitawa a gabansa shi yana cewa zalunta ta ma ba zai ba kuma ya kawo min abinci na ci kuma ya ce a sake ni kuma ya bar ni ya ce kar kowa ya mun komai abin da mu koma gari mu zai dawo ya ce me ya dawo da kai ka zo kashe ni ne ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ya ce na zo ne in shaida kai manzon Allah na tabbatar lalle addinin da ka zo da shi addini ne na gaskiya daga ranar ji a musulunci saboda haka ya ku waɗanda suke cewa isa dan Allah ku sani cewa isa ba dan Allah ba kuma ku sani cewa lallai isa manzon Allah ne bawan Allah ne dukkan annabawan Allah babu wanda kai kyawawan dabi'u babu wanda kai kyawawan hali babu wanda kai son Allah tabaraka wa ta'ala annabi isa alaihi salam yana cikin su saboda haka kar mutum ya ji kunya ya ce a shi ai da ya zaki musulunci ya zaki kaza a shayi ne tarihin wannan mutum da muke faɗa ya yi wa ya a gaban manzon Allah yake cewa kashe shi yazo amma da Allah ya sanya imani cikin zuciyarsa sai zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah don haka ku tuba ku dawo zuwa ga gaskiya ku taho zuwa ga kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wallahi Allah bai yi hida ba Allah ya fi karfin haka Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake da sama da kasa kuma a ce yana bukatar da ana samun ɗanin in ta hanyar mata ba Allah bai buƙatar mata dan adam shi ke buƙatar mata Allah baya buƙata dan adam shi ke buƙatar ƴaƴa don su taimake shi lokacin da ya tsufa ko kuma ya ji daɗi lokacin da yake ganin su Allah bai buƙatar wannan ya tsarkake kansa daga wannan kuma Allah bai halitta sama da ƙasa don wasa ba Allah tabaraka wata'ala ya ce law aradna an nattakhidha waladan la menene la abuna wa ma khalaqa as-samaa wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq وإن الساعة لآتية فصفي الصفحة الجميل بها وأنه سورة الأنبياء آه سورة الأنبياء وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بمغالي جسم ميدك السيبة da abin da ke tsakanin su ba don wasu da wasa muke so da ba sai mu halitta mutane sun ga ayoyin ba tun cinin kawai sai Allah ya rike su zama abun wasa a can har ma wasu malamai suke cewa sai ya rike su a hannunsa na kudura yana juya su kamar yadda yara suke wasa da wani abun wasa da a ce sama da kasa don wasa ne aka halicce su a an halicce su ne don a san Allah gaske ne ba wasa ba ne aka dubo mutane a halicci dan adam tun daga matakin da ake halittar muke girma mu zama kaza mu zama kaza mu zama kaza a san kuma da alkurani duka wannan don wasa ba don wasa ba annabi isa alaihi salam Allah ya halitta shi ba tare da uba ba ba don wasa ba don aya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wali naj'alahu ayatan lin-nas Allah sai mun yi haka ne don mu sanya shi zamanto aya ga mutane in mutane suna da hankali suna da nazari suna da basira sai su gane cewa annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta shi ba tare da uba ba daga uwa kawai Allah ya halitta shi kuma yana daga cikin manya-manyan manzannin Allah tabaraka wa ta'ala da haka kar ku zamanto ba ku yi imani da wannan abun fa aminu billahi wa rusuli ku yi imani da Allah da manzanninsa wala taqulu salasa kar ku rinka cewa Allah uku ne kar ku ce Allah Allah Maryam Allah Isa Allah wannan kuskure ne inji Allah Allah ce wala ta ulu salasa kar ku ce Allah uku ne ka duba fa Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yake magana da bayinsa wanda ya halicce su suka ce Isa dan Allah amma ka duba irin usulubin da Allah yake amfani da shi ya ahlal kitab sai da ya kira su da duba da bunan harfin nida ya ahlal kitab duk wanda aka ce masa ya wane ana so ne ya karkato kuma akwai tausayi cikin kiran sannan akwai jin jan hankali cikin kiran shine ya alal kitabi tare da sun ce Allah Allah ya riki da tare da sun ce Allah Allah Isa Allah Maryam Allah tare da sun ce Allah Isa dan Allah tare da sashin sun ce Uzairu bin Allah duka wani abu Allah yana kiransu ya ahlal kitab ya ku ahlal kitab la tablu fi dinikum kar ku yi zurfafa kar ku wuce gona da iri cikin addini wala taqulu ala allah illa al kar ku bari abun da bai dace ba ga Allah sai gaskiya innamal masihu isa ibn maryama rasulullah lalle ku sani cewa almasihu isa dan maryam rasulullahi manzon Allah ne wa kalimatuhu kalimar Allah ce alqaha ila maryam da yaje fata zuwa ga maryam ta hanyar malaika jibril wa ruhun minhu Allah tabaraka wa ta'ala ce ruhi ne daga gare shi wannan ya kamata mu gane in ana kiran mutane zuwa ga addinin Allah ana bukatar usulubi wanda ta dace da su ba kiran mutane zuwa ga addinin Allah a yi ta fatattaka ana faɗin abin da ba shi ne ba ba tare da kwantar da hankali da dawo da hankali wani mutumin shi iya gaskiyarsa yanzu wani kawai a iya tunaninsa wallahi ika dan Allah ne shi a iya tunaninsa kawai yana ganin kamar mu innan ma ba mu san darajar isa bane alaihi salam ya sa muke cewa annabi isa ba dan allah ba wani a tunaninsa kenan alhali gaskiyar magana shine annabi isa bawan allah ne manzon allah ne haka allah ya tabbatar duk littafin duniya da allah ya saukar wannan shine abin da yake tabbace inda an ambaci annabi isa alaihi salam duk inda aka ambaci annabi isa alaihi salam ko duk inda annabi isa alaihi salam yayi magana da kansa bai taba cewa shi dan allah bane in akwai inda annabi isa ya ce shi dan Allah ne a nuna masa gudun Sheikh Ahmad Dina yana wani dibet da wani abu na pasto ya ce masa ya nuna masa inda aka ce annabi isa dan Allah ne zai imani da wannan inda annabi isa ya ce shi dan Allah ne duk wani babu sai da rinka kwatin bible sun kai wajen 60 da wani abu inda annabi isa yake cewa shi bawan Allah ne Allah shi kadai abun bauta shi bawan Allah ne Allah shi kadai abun bauta sannan yace wannan wanda ke dibet yace ya ji tsoron Allah don girman Allah ya kawo masa inda annabi isa yace shi bawan Allah ne yace yanzu nan shi ma zai dawo ya faɗi wannan magana ina shiru ba wani ba wani an ya ba shi lokaci ya yayi bayani yace kuma ya bude ya karanta shi kuma da kai yake bana yace shi kuma ya bude ya karanta babu babu bayani to babu inda annabi isa alaihi salam yace shi dan Allah babu in akwai wanda yake da tabbataccen magana daga annabi isa alaihi salam ya inganta shi ya fara to ya kawo bayani shi wannan fasto din yayi kokari yace ga bayani nan cewa annabi isa dan Allah ne annabi shakki da yace a wannan maganar karanta ta da kyau duba ta da kyau ba maganar annabi isa bane alaihi salam akai bayani ya yi shiru kuma ya tabbatar cewa abin da shaidu idar ya faɗa shi ne gaske saboda haka ya jama'a a dawo zuwa ga gaskiya annabi isa bawan allah ne manzon allah ne saboda haka muna kiran waɗanda suke da'awar annabi isa dan allah ne su dawo su bar wannan da'awa ne kuma cikin sauki domin wannan shine zai sa mu tsira sai su zama yan uwan mu cikin musulunci sannan mu tsira mu zamanto yan aljanna insha Allah ta'ala babu inda aka ce su fita irara babu inda aka ce mace ta yawo ba tare da rufe kanta ba duk wannan in ka duba cikin littattafai duk sun tabbatar da cewa in mace za ta tafi ta rufe kanta a cikin littattafai masu tsayi wadda kiristoci suke karantawa a ina ne mace ta samu ta tsaye ga gashin ta tana yawo ga suna cikin university muna ganin su ga suna suna yawo tsirara suna tafiya suna sa kananan kaya suna tafiya kai ba dan kwali wani wani yana rike wata yarinya saboda haka mutum ya zama kamar kare kamar alade ya zama fasik saboda me saboda addinin sa bai koya masa wannan addinin sa bai koya masa wannan kai a gidan rediyon Gombe wannan na taba ji da kunne na wasu shekaru a baya wani pastor yana magana yana cewa babu wani kirista na gaskiya da ya kamata take kirista ta gaskiya wacce za ta fito gashinta a waje wannan ni na ji da kunne na a gidan rediyon gombe a wasu shekaru baya saboda haka ashe addini ba abun yaudara bane addini ba abun fitowa a zo ana yin wasu abubuwa bane sai sai mun bawa musulmai haushi sai mun nuna musu mu kaza ne ko wani abu a'a ayi addini domin Allah su musulmai su rike addini don abinan domin Allah riko na gaskiya waɗanda ba musulmai ba su dawo zuwa ga gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala yace wala taqulu salasa in tabu khairan lakum ku hannu ku daina cewa Allah uku ne khairan lakum shi yafi muku alkhairi innama Allahu ilahun wahid ku duba fa duk irin wannan maganganu da Allah yake yana ta maimaita abu daya yana jawo hankalin bayansa wanda in ya ga dama zai hukushe duniya gaba ɗaya kawo sabi ba amma ka duba irin maganganun da Allah yake saboda haka in kace za ka kira mutane zuwa ga addinin musulunci ai kai hakuri kuma ka gaya musu abubuwa da hujja kai karatu ka fahimci addinin musulunci kai din kanka sannan ka zo ka kira mutane zuwa ga addinin musulunci mutane ana cikin jahilci zamanin yanzu ana cikin jahilci gaskiya musulmai da yawa ba san ma me musulunci ba musulmai suna sai da kwayoyi wanda suke har gusa hankalin mutane su sayar a ɓoye sannan da su ake sallah da su ake kaza saboda kwayoyin suna kawo kuɗi sun har gusa hankulan matasa sun yi menene irin wani abubuwa yana faruwa kaga jahilcin musulunci musulmai suna mu'amala da riba musulmai suna kowa kawai ya sa kuɗi a gaba da duniya saboda haka ana cikin jahilci ba a san musulunci ba a karantar da mutane addini na gaskiya cikin usulubi mai kyau Allah ce in tahu khairan lakum ku hannu ku daina faɗin wannan maganganu ne khairan lakum shi yafi alkhairi gare ku inna Allahu ilahun wahid lalle ku sani Allah ilahun wahidun abun bauta ne guda daya subhanahu an yakuna lahu wal tsarki ya tabbata gare shi ya tsarkaka a ce yau Allah yana da da lahu ma fi samawati wa ma fil ardh Allah ku gare shi kan abun da yake cikin sama da ƙasa yake to me zai sa kuma ya rigida sama da kasa gaba ɗaya na Allah ne mulkin sa ne in ya ga dama ya juya sama ta koma kasa kasa ta koma sama in ya ga dama zai yi in ya ga dama ya ya rufe sama ko ya shimfiɗe sama ko ya kawar da su a ce yau ba sama ba kasa gaba ɗaya a kawo sabo Allah tabaraka wa ta'ala yana iya da ba sama ba kasa yaya abun yake Allah ne kadai ya sani saboda haka gare shi kadai abun da ke cikin samai da kasa yake wa kafa billahi wakila ku duba a baya mun karanta wa lillahi ma fil samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila Allah yana saki maimaita mana ma'ana in ana maganar tauhidi ana so ka ta maimaitawa ka kira mutane zuwa ga tauhidi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya fara har ya kare tauhidi yake magana akan duk sauran hukunce hukunce suna shigowa ne ana maganar tauhidi ana maganar sauran hukunce hukunce sai da aka yi shekara goma sha uku rayuwar makka gaba ɗaya tauhidi ne sana aka dawo rayuwar madina sauran shekara goma ne a cikin su ne aka saukar da dukkan mu'amala da ibada tare kuma da maimaita maganar tauhidi shi yasa maganar tauhidi aqida ran da imanin mutum ya gyaru imanin mutane ya gyaru duk sauran abubuwan da za a watsar da su ba za a yi shirka ba ba za a yi zalunci ba ba za a cuci wani ba dukiyar wani ba ta ba ka damu da ita ba ba za ka ci amana ba ba za ka yi kaza ba saboda akwai aqida mai kyau ran da aka ce ba aqida ba abin da mutum ba zai ba saboda haka Allah tabaraka wataala ke ta maimaita abu guda saboda girman abu haƙƙin Allah ne tabaraka wataala walillahi ma ku sani Allah tabaraka wataala yake cewa lahu ma fis samawati wa ma fil ard gare shi kadai Allah lamul ihtisas wannan lahu gare shi kadai Allah tabaraka wataala ma fis samawati wa ma fil ard abun da ke cikin samai da abun da yake kasa wa kafa billahi wakila wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isa abun dogaro Allah ya isa a ce an dogara gare shi ka bar komai ka koma ga Allah Allah ya kai ai haka Allah ce lan yastanki fal masih
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا
الله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله مسيح عندما لمن تفسيري النبي عيسى عليه السلام بيجر من كيبا أكن يزمباهم الله كوكما لن يستنكف المسيح an ya kuna abdan lillah masihu in ji malaman tafsiri bai yi kyama ba a ce shi bawan Allah ne ba ya kyama haka sha'awa ma yake a ce shi bawan Allah ne abdan lillahi abdullah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan manzannin Allah gaba ɗayan su abinda suka fi sha'awa sune a kira su bawan Allah annabi ibrahim alaihi salam annabi musa alaihi salam annabi nuh alaihi salam ya fito a ce masa bawan allah dukkan annabawan allah haka suke su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo yana cewa lokacin da wasu suka zo suna cewa ya sayyidana wa ibn sayyidana ya khairana wa ibn khairana ya shugabanmu dan shugabanmu Muhammad kaza kaza ya mafi alkhairinmu dan mafi alkhairinmu shi kai saurara إنما أنا رسول عبد الله إنما أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله ني محمد ne dan Abdullahi kuma bawan Allah sannan manzon Allah kar ku wuce da ni kamar yadda nasara suka wuce da annabi Isa alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayyidana wa bana sayyidana ma yaji yazo ya hana amma yanzu in ana abu ne yaba mutum da ce ga ya musu su sanni wai a gaya wa mutane su san shi din ba baya bane maroki yana cewa wane dan wane jikan wane yana faɗin gaskiya da ƙarya akan mutum yana cewa gaya musu saboda haka kawai nan sai ka ga mutum yana canja tafiya yana bajewa yana wasu abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo za a yi masa haka ya ce a dakata inna ma ana muhammadu bin abdullah abdullahi wa rasuluhu haka ni bawan Allah ne manzon Allah ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bai dace ba a yi guluwi cikin haƙƙin bai dace ba wani ya ce ruwa manzon Allah shi ke bada ruwa ko wani ya ce in ka ga walƙiya manzon Allah da shi yana ciki wani wani kuskure ne cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walƙiya ka ce manzon Allah ruwa ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce manzon Allah shine abincin da ake ci manzon Allah shine tsakinka shine tuwonka shine garinka wannan kaskantar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in zaka yabi manzon Allah ka yabe shi da kalmomin da suka dace da shari'ar musulunci sannan ka tsaya a inda shari'ar musulunci ta tsaya wajen haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya baka aibuwa baya iya bayarwa hakkin Allah ne ya ba mutum aihuwa wanda bai taba aihuwa ba ya je gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roke shi aihuwa wannan yayi shirka domin ya dau hakkin Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dace ba yaka mu musulmai mu gane hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam mu so shi so na gaskiya amma mu sani cewa lan yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ba zai zama cikakken mai imani ba sai ya zama to ni na fi soyuwa a gare shi sama da dukiyarsa da ƴaƴansa da iyayensa da iyalansa da ma mutane baki daya sai manzon Allah ya fi zama shine a ranka sama da wa'ina abubuwa ne ma'ana in manzon Allah ya ce kar a bi hanya kaza to ko miliyon ko miliyan nawa ne a hanyar in dai manzon Allah ya hana bin wannan hanyar ba za a bi ta ba shine ka zabi manzon Allah akan kuɗi kenan amma sai a zo a ce muna son manzon Allah amma in naira ta zo ga inda manzon Allah ya hana sai a yi tsalle a tsallake sai a je gurin naira ba haka bane saboda haka mu ji tsoron Allah cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi bawan Allah ne shi manzon Allah ne haka annabi Isa alaihi salam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa shi annabi Isa almasihu lan yansankifa almasihu an yakuna abdan lillah shi bawan Allah ne kuma bai taba kyaman a ce wai ya zama bawan Allah ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ashraful maqam mafi girma da darajar gurare Allah yake kira shi bawa subhanallazi asra bi abadihi laylan kaga tafiya ce sama da mi'iraji da zuwa ya gana da Allah cikin karamin lokaci cikin dare cikin ƙasa da awa guda manzon Allah ya je ya dawo amma a wannan guri don a nuna ma darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nuna ma kuma shi ba Allah bane kuma sannan ba a ba shi haƙƙin Allah sai Allah ya kira shi bawa sai ce subhanallazi asra bi abdi aliki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bawansa tafiyar dare sai ambace shi bawansa zaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne dukkan manzannin Allah suna alfahari in an ce musu bayin Allah Allah ce manzon Allah annabi Isa alaihi salam almasihu bai taba kyaman a ce masa bawan Allah ba walal malaikatul muqarrabun haka nan mala'iku al-muqarrabun wanda suke na kusa da Allah su ma ba su taba fadin ba su taba kyaman a ce su bayin Allah ba malaman tafsiri suka ce me yasa aka ce al mala'ikatul muqarrabun saboda darajar su ta fi ta bani adam malamai suka ce a'a Allah ya ce musu al muqarrabuna ne saboda yawanci suna tare da Allah wajen gudanar da ayyuka sun cika sama Allah ya ajiye su a gurin saboda gudanar da ayyuka kuma Allah ya ambace su a nan ne saboda an rike su ababen bauta akwai waɗanda su mala'iku suke bautawa shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhana anta waliyuna min duni ranar da Allah zai taro mutane ranar tashin alkiyama sannan ya ce wa mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun yanzu dama wa'annan ku suke bautawa ya ya to ga sunan su ababen bautan naku qalu sai ya Allah subhanaka sarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min duni mu Allah kai ne majibincin mu ba ruwan mu da su wannan mala'iku kenan to saboda an yi mala'iku an ce musu ƴaƴan Allah waja'alul mala'ikatan allazina hum ibadur rahmani inasa ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'al sun ce mala'iku ƴaƴan Allah ne ko mala'iku mata ne a to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo irin maganar da aka yi akan mala'iku irin ta aka yi akan masifu isa dan maryam irin wannan magana din to shi yasa sai Allah ya ambaci walal mala'ikatul muqarraba munasabar kawo mala'iku anan inji malaman tafsiri shine saboda an yi musu ai magana an jingina su zuwa ga cewa su ƴaƴan Allah ne a wanda suke da wannan aqida kamar yadda aka ce annabi Isa dan Allah ne kamar wanda suke wasu suke da wannan aqida don haka sai Allah ya kawo mala'ika mala'iku a nan gurin ya jingina su lokacin da yake soke maganar annabi Isa dan Allah yana tabbatar da maganar cewa annabi Isa bawan Allah don haka Allah ya ce almasihu Isa dan Maryam baya kyaman cewa a ce masa bawan Allah wadal mala'ikatul muqarrabun su ma mala'iku al muqarrabun su ma ba sa kyaman a ce musu bayin Allah saboda haka su bayin Allah ne Allah ce wa man yastanki an ibadati wanda duk yayi kyaman a ce shi bawan Allah ne yake jin cewa shi dan Allah ne wa yastakbir yayi girman kai fa sayahshuruhum ilayhi jami'a da sannu Allah zai taro su zuwa gare shi ranar tashin alkiyama gaba daya Allah zai taro ko da kuwa babu wani abu da haske rana yake haska shi face rana tashin algama sai kasa ta fito da shi ƙasa za ta fito da duk wani abun da yake cikin ta da haka ɗan adam ba ɗan adam ba kowane irin halitta zai tashi rana tashin algama kamar yadda za ka ga in an taru wani taro ka ji wa'innan suna magana musamman irin taro wanda yake haɗa al'ummomi daban-daban kamar ko taron aikin hajji ko makamanta haka wancan suna yaren su wancan suna yaren su wancan suna mai kaka na tashin alkiyama kwari suna magana su tsuntsaye suna magana su wancan suna magana su lokacin da aka bude bakin ayi magana kafin a bude bakin ayi magana babu sauran mai magana shiru ne kawai banda duk duniyar mutane ba abin da za a yi to ranar Allah tabaraka wa ta'ala zai karo mutane ya zo ya mutu hisabi saboda sun ba wa waɗansu bayansa haƙƙinsa Allah ya kiyaye saboda ka a tuba daga cewa masihu dan Allah a dawo zuwa ga cewa masihu bawan Allah manzon Allah ha yanzu kofar tuba a buɗe take kafin a je ga gargara na
فأما الذين آمنوا بالله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم الله وليا ولا نصيرا الله فأما الذين آمنوا أما لسكي إيماني وعملوا الصالحات كما سكي أيدينا قريب بإن الله يزوم جنا farkon shara'i na farko shine imani saboda haka duk abin da zamu mu gyara imani karuwa mai ahalari da ya buɗe littafin da zai magana ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani shine al-aqida tauhidi kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala tauhidi kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala imani sai an gyara imani tashihu imani sai an gyara imani thumma ma'rifatu ma yuslihu bi fard ayn kaga ashe kenan ba abin da zai yi sai an samu imani cikakke an tsaya zuciya ta gyaru in zuciya ba ta gyaru daga cututtukan da yake jikinta ba to maganan abubuwa ba za su ba za su gyaru saboda haka dole ne zuciya tana ɗauke da abubuwa shi ita ce ita ce milaku kulli shi mulkin komai a hannun zuciya yake duk gabbai din nan da ake da su mulkin su gaba ɗaya da juyawar su iya cikin zuciya in zuciya ta yi kyau baki zai yi kyau domin alkhairi zai faɗa in zuciya ta yi kyau ido alkhairi zai gano in zuciya ta yi kyau kunne alkhairi zai ji in zuciya ta yi kyau hatta abin da mutum yake shaka a hanci ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya tabbatar da wannan in ka zo masalikul abin menene abin madarikul salihin madarikul salihin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin wannan littafi ya bayyana menene zuciya ta kunsa na ayyuka da meye zuciya ta kunsa na mallakan gabban bawa karkashin fadin Allah tabaraka wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a wannan ayan ya yi magana sama da fedi nawa iyaka na wa iyaka na sa'i saboda haka al'umma suna buƙatar mu gyara imani duk gaba ɗaya abin da muke ciki yanzu shine buƙatuwa zuwa ga mu gyara imani duk sauran abubuwa akwai sauki zaka ga ana cika a masallaci ana sallah ana cika a masallaci ana kaza ana cika a gurin wa'azi ana cika a gurin tafsiri ana cika a guri kaza amma in mun fita daga gurin tafsiri ko masallaci imani baya zama linzamin mu na hana mu yin wasu abubuwa daga fita a masallacin muke fara maganar gulman yan uwanmu imani ya ke wanke hasada a zuciyarmu saboda yana da rauni imani mai karfi yana wanke su hasada a zuciya amma yau musulmai in kana neman al'umma masu hasada da juna in ka samu musulmai ka tsaya a nan tsakanin masu ilimi da masu ilimi kaga hasada tsakanin masu kuɗi da masu kuɗi hasada tsakanin masu mulki da masu mulki hasada tsakanin masu mulki da wanda ake mulka hasada tsakanin masu ilimi da wanda ake karantarwa hasada kai babu inda hasada ba ta shiga ba me kawa ga rauni imani in akwai imani ba yadda za a yi dan uwanka zai samu alkhairi ka zo kana kokarin kai bulokin wannan gurin ka ka rufe wannan gurin kare samu me zai taɓa ka in ya samu me zai taɓa ka kuma me zai rage ka kuma an ce ba naka ne aka ɗauko aka bashi duk wanda ka gani a duniya duk abin da yake da shi wallahi ba naka aka ɗauko aka bashi ba nasa ne dama can naka kuma yana nan kuma iya gwargwadon wanda Allah ya raba maka saboda haka naka nan zaka same shi yanzu ko kuma ba yanzu ba kuma kaɗan ne yana da yawa a'a Allah ne kawai ya sani za ka baƙin ciki da nawa ne bai sa ka samu naka bakin ciki da nawa ne bai sa ya gushe ya bar shi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaga masa wannan nasa ne in ka ga mutum da dumbin duk abin da yake duniyar nan ba na wani bane nasa ne sai dai in wanda kasancewa ta haramun ya ciyo dan kuma yayi gaggawa da ya bi kaddarar Allah tabaraka wa ta'ala ya jira arzikin Allah ba za ka yi shiga ta haramun wannan kuma zai je ya haɗu da Allah ranar tashi alkiyawa saboda haka fa amman ladina amanu wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai farko imani sannan al'amalu salih aiki na kwarai imani bai yiwuwa sai da aiki na kwarai aiki na kwarai bai yiwuwa sai da imani aiki na kwarai kuma shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da yake shine imani ko shine al-ikhlas al'amalu salih mutaba'atu rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amila cikin duk abin da ya aikata min qawlin aw fi'lin sai ko aiki ne ko magana ne in za ka yi magana ikoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya kamata ka yi magana ba tare da faɗan ƙarya ba ba tare da faɗan munafurci ba ba tare da faɗin annamimanci ba ba tare da faɗin muzanta wasu ba ba tare da faɗin abun da zai kawo ta da zaune tsaye in za ka faɗi faɗi gaskiya wannan shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka yi aiki yi aiki na ƙwarai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wanda suka yi wannan ga imani ga aiki na bare fa yuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladan su ranar tashin alkiyama Allah ya sa mu cikin su wa yaziduhum min fadlihi sannan kuma zai musu ƙari daga falalarsa a Allah tabaraka wata'ala in yana yi wa mutum kari sai mutum ya gwammace ya Allah sai ya rasa ma me zai ci me saba masa kamar yadda aka faɗi kwanan baya wanda ya saba Allah amma sai zama to ya saura da imani aka ga imaninsa kawai misali abu nan ko da kankanin abu ne ba haƙƙin wani a kansa bai mutu yana shirka ba amma shi bi kowa walakantuwa wanda yake mafi karancin wanda zai shiga aljanna Allah sai in na baka aljanna ta yi in na baka aljanna cikin ta ka samu abin da yake girman duniya yayi sai ya Allah yayi yawa abin da ya samu girman abin da yake girman duniya ce eh zan baka aljanna kai ka kowa karam karamin matsayi a aljanna kamar a ce wani makaramin ma'aikaci kamar da irin mu kananan ma'aikata ko da kamar ce wani karamin ma'aikaci a guri ko a ma'aikatarsa to sai a ce gashi nan za a baka wannan guri ne a gidan aljanna sai a kai ne mafi kankanta a gidan aljanna in na baka abin da ya kai duniya yayi ya Allah yayi yawa yayi yawa ya Allah wane ni da duniya yalla ce gaya mata laka ashruha wa ashruha a laka mithluha wa mithluha wa mithluha ashra marrat na baka misalin duniya misalin duniya misalin duniya ninki goma wannan ba mafi karancin wanda yake da matsayi a aljanna ce ninkin duniya goma na ga wani sai dariya yi kamar ya yi tsalle ya fada wallahi ko ba haka ba Allah ya samu cikinta saboda haka Allah tabaraka wata'ala in ya tashi karawa mutum falala sai mutum ya rasa inda zai saka shine Allah tabaraka wata'ala ya ce wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda ranar tashin alkiyama Allah zai baka ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam i hakuri Allah zai baka kyauta fatarda sai ka ce na yadda ya Allah ya kisa kyautan ya kisa wanda in ka zo shiga aljanna in Allah in ka kalli gida mutum ya kalli gidansa ya kalli abin da ke cikin gidan ya kalli nau'o'in ni'ima ya Allah ina ne wannan me dai ya Allah ka bani wannan ce falalata ne na gode ma aikin da kai ba shirka babu zalunci babu kaza shiga wannan gidan naka mutum ya shiga sannan sai Allah ya ce to ga kari na kara maka kaza akan kaza na kara maka kaza akan kaza na kara maka kaza akan kaza sai sai Allah tabaraka wata'ala ce fa yuwafihim ujurahum Allah zai cika musu ladan su wa yaziduhum min fadli zai kara musu ya kara musu daga falalan Allah ya kara mana daga falalan Allah ce wa ammal ladina tankafu amma wanda suka yi kyaman a ce su bayin Allah ne suka yi kyaman a ce sun bi Allah don kawai suna ganin wai komawa baya ne ko kuma suna ganin a baya sun yi kuskure ba sa so su warware kansu da kansu ko kuma suna ganin musulman talakawa ne ko kuma suna ganin suwa ne a guri kaza su ba kowa bane ko kuma suna ganin matsayin su ya wuce su saurari wa'azi ko matsayin su ya wuce su gyara yadda suke da matsayi a gwamnati yadda aka san su ba wanda ya san kaskancin su kowa ya san su a duniya su ne masu faɗa aji yaushe kuma za su dawo su bautawa al'a duk matsayin ka in baka shiga aljanna ba wallahi baka da matsayi duk matsayinka a duniya in baka je aljanna ka shiga tsundun ba baka da matsayi wallahi matsayin yaudara ne na duniya kowane irin matsayi ka taka yaudara ne wallahi zaka mutu ka bar shi ko ya mutu ko ya guje ya barka kana raye ka ga ba kai bane a wannan matsayi ga wani dan mafi muni shine da a ce da ka sauka shi da sai aka rufe wannan matsayin aka ce an daina amfani da wannan matsayin da ka cika halin mai mulki a ce da wani ya sauka a matsayi kaza sai aka daina wannan matsayin a garin su ko a jihar su ko a kasar su daga saukansa ba sake yin wani mai wannan matsayin ba wallahi da har yanzu za ka yi farin ciki amma da ka sauka yau kai kafin ka sauka ba kai da kanka kake cewa yanzu ka sauka ka bar wa wani jiya nan kai ne yanzu na kuma kana zaune a kasa wani yana wucewa ba abin da ya kai wannan mun da tada hankali in kana da alaka da wani wanda ya sauka a wani guri wani ya mai je ka tambaye shi kai saboda haka haka rayuwa take ashe kenan wannan in dai shine matsayin duniya wala bai kamata ya yaudari mutum ya bar addini ba matsayin da wani zai zo ya maye kana raye kana gani kuma ya maye kenan kai ne in ka zo wucewa ake tura mutane a buɗa ma hanya yau inda za ka zo gurin wancan mutumin ya zo wucewa wallahi kai ma tura ka baya za a yi wannan matsayin ya yaudare ka kabar addini matsayin da ake haka ko kuma wata rana kawai kana cikin wannan matsayin a ɗauke ka ranga-ranga za a je abun ne ka cikin kyalle wannan matsayin ya hana ka addini to wa amman ladina tankafu lalle wanda suka yi kyaman addinin Allah suka yi kyaman a ce musu bayin Allah wa takbaru suka yi girman kai ya yaudare su saboda matsayin su saboda su ne kaza mu ne kaza a jaha yanzu kuma mu dawo mu saurari wa'azi kai wanda Allah ya musu baiwa suka rike matsayi suka rike mulki suka yi komai Allah ya dawo da su kuma suke sauraron addini Allah ya kara musu albarka da mu da su baki ɗaya Allah ya kara mana albarka Allah ya tabbatar da digadigan mu dan buga misali in kira sunan mutum irin su durbi Allah ya masa rahama durbin gombe wallahi duk inda aka ambaci alkhairi sai ka ganshi a gurin su yariman gombe suna zuwa gurin saboda haka Allah ya musu albarka ya kara musu alheri wanda duk yake kyaman zuwa gurin alkhairi kuma Allah ya gane da shi akwai su kuma su ko ba sai mun ambaci sunan su ba me kyaman zuwa gurin alkhairi Allah ya gane da shi ya gyara Allah tabaraka wa ta'ala ya gane da mu gaba ɗayan mu Allah ya daidaita mu akan addinin musulunci Allah ce wa amman ladina tankaw amma wanda suka yi kyaman a ce sun je gurin alkhairi sun zama bayin Allah wa takbaru suka yi girman kai wajen wani abu da suke jin cewa ya sa su girman kai fa yu'azibuhum azaban alima Allah zai azabtar da su azaba mai radadi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira ba za su samu wani majibinci ko mataimaki ko ma bayan Allah ranar tashin alkiyama gare su Allah kiyaye wallahu ta'ala alam tun da ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba in muna rayu wallahu a'lam wajen madarijin salih na'am bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala abun nan littafin da nake faɗa da zu abun na ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala madarij salikin fi madarij nazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in madarij salikin a abun nan in mutum zai yi wa ana yi wa wanda ya rasu aikin haji ma'ana ƴaƴansa suna da hali kuma sun yi aikin hajin su ma wanda duk zai wa wani aikin haji sai ya zama to dama shi ma yayi aikin haji nasa to sai je ya yi wa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko dan uwansa ko duk wanda yake ganin zai yi wa sannan yakan yi niyya ne kawai ya ambaci sunan wancan wanda zai yi wa ne ma'ana zai ce labbaika allahumma an wani kamar yadda wancan yace labbaika an shuburma labbaika an shuburma wato mutum zai ce labbaika an wani sai ya ambaci sunan wannan wanda zai yi wa aikin haji ko aikin umra labbaika an wani wato wanda zai yi wa haka nan in mahaifiyar mutum ko mahaifinsa ya tsufa tsufar da ya kai lalle ba zai iya zuwa shi ya yi wa kansa ba to sai ya je yana so ya yi masa to nan ma zai ce labbai ka an wani sai ya kira ta ko an yi an ummi wanci labbai ka an mahaifiyata wance labbai ka an mahaifina wani mutum abin da zai faɗa kenan ba su ne za su yi niyya daga gida ba a shi mai aikin ai yana niyya a wani guri ne wani guri wanda yake miƙati gurin yin niyya to sai ya je wannan gurin sai ya yi niyya da sunan wannan wallahu ta'ala ayi eh dole sai ya taba yi sai ya zama to ya yi aikin haji kamar yadda aka yi bayani a baya mutum ya yi wa kansa aikin haji kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wanda zai yi wa shuburma ya labbaika an an shuburma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a hajjatta kayi wa kanka a hajjatta an nafsi kayi wa kanka aikin haji ne kayi aikin haji ga karan kanka yace la ya rasulullah a ban yi ba sai ce hujja an nafsi ka thumma hujja an shuburma kayi wa kayi aikin hajin kanka tukunna sannan kayi wa abu nan wanda zaka yi wa shine shuburma wallahu ta'ala a'lam
sai ya kawo ne da su shago shi kuma yanzu ya haɗa yola da kusa ba shi wannan mari ba ne
wannan yana daga cikin matsalolin da ma'aikata suke sa kansu mafi yawan ma'aikata musamman a irin yan uwanmu kananan ma'aikata ko kuma matsakaita waɗanda su sai mutum ya zo ya yi ta haɗama saboda yana da albashi idan misali aka yi jita-jita aka ce za a ƙara albashin ma'aikata kaza daga wannan jita-jitan wani zai yi budgeting cefanen gidansa daidai da albashin da aka ce ba fa ya gani ba ne an yi albashin kawai ji ya yi za a kara kuma da za a kara bai san nawa ne zai zo gurin da shi ne nasa ba wani zai iya ce masa idan aka yi wannan kari to kai yanzu dubu goma za ka samu dubu goma sha biyu za ka samu albashinka ya zama dubu kaza to shi kenan idan ya je da daddare na filfilinsa shine lissafin wannan kudin dole ka zai ta nazari ne akan wannan kudin to idan ya tashi kawai sai ya yi lissafin wannan watan shine cikin wannan albashin zai yi idan aka zo sai a sake samun tangarda tunda harka ce dama ta hukuma da masu aiki sai a sake tsallake wannan watan kaga dai yayi rara kenan wanda ya zama bashi a kansa wani watan ma ya riga ya ɗanɗana wannan din kawai ga wannan bashin in ma yace zai koma albashinsa na dadin wannan bashin ya zo a cikin albashinsa na dadin to ya riga da ya karu kenan shi kenan shi kam ya karu za ka akwai hadama na ma'aikata in ka san albashinka dubu biyar ne ka mai da rayuwarka dubu biyar kai ka roƙi Allah ya yi mata albarka in ka san cewa niyyar gidanka daga iya niyan sai wake ba tare da cin nama kullum ba ko kuma ba za ka samu tunawa ka gaya wa iyalanka haka Allah ya ajiye ku a yanzu ka tsaya kana addu'a kowa yana son ya rinka cin nama a kullum ya ci kaza ya ci kaza ya ci kaza amma ga inda Allah ya ajiye ka ka tsaya a wannan wuri amma ina yawanci ma'aikata suna da hadama me yake kai su da wannan hadama a raunin imani ba a tsoron bashi ba a tsoron bashi saboda haka sai mutum ya zo mafi yaudara sai a zo a ce ga wani yaji nan an kawo sai a kawo gurin ma'aikata biya biyu ne ko kuma ga wata hula nan biya biyu ce har ofis za a kai wa mutum biya biyu ne wai mutum ya fito daga gida tunaninsa shine zai je ko koyarwa ko kuma zai je wani aiki nasa ya fito daga gida ba da ya taba cina yaji a rayuwarsa tsawon wata guda ba kawai da an kawo wannan in ya daga ya gani aka ce biya biyu ne mai kayan shi kuma dan kasuwa dama surutu da sauransu abin nan kaga wannan ya dace da kai kaza kaza da hularsa da menene kuma wallahi biya biyu ne ba wai sai ka takura kanka ka biya ne yanzu ba biyan farko ya biya kuɗin yadin a kasuwa biya na biyu riba ne an jima kaɗan sai mai kifi ya zo a kukunshi a cikin takarda yana ganin kifi kafin ma a shigo ofisin ya ji kanshin kifi ya zama kamar wani abun nan shi kenan sai ka ga ya leƙa ta windo ana zuwa sai ce wannan kifin kuma yanzu na aka yi wata watanda daga can abun nan ne suka saya aka yi watanda aka ce shi kan ma biya uku ne to da shi ma a inda haka ne sai ya ɗauka ya sa a jaka ashirin da biyar ga wata sai a zo a siyo wani katon saniya sai a zo a yanka a yi watan da sai a karkasa naman naira dubu uku uku ko naira dubu biyu shi kenan da ya zo wuga da ya ce a can in ya zo ya gana wa kamar kuda ta rubuta sunansa wai wannan shi ne sauki ne a wata hudu za a ɗauka saboda haka kawai muna ma'aikata shi suka mai wallahi wani sa'i in ka ga yanayin ma'aikata za ka ɗauka ma kamar mutum bai da hankali wallahi wani sai kan kawo ba idan kai kuma wani yayi karatu wani yayi digiri ma ba ya zo yayi ake wannan abu da shi kai wani master ma gare shi ake wannan tutuwa da shi kai wani dakka ne ma ake wannan abu da shi abu mamaki wallahi ni na mamakin wai a ce nama in je lauba shi ba wai da mutum cewa kai mun gida ko kuma a'a na zo zan saya ko ba canji ko kuma ban ɗauko kuɗin a gida ba wallahi in je mai da sunan bashi a ci nama a gidana ni gaskiya ban ban yadda wannan ba sai dai a yi ta zama ba na ma Allah kiyaye Allah ya saka na zauna ba na ma wannan shine matsalar da ta samu ta samu ma'aikata saboda haka sai ka ga mutum idan aka zo ƙarshen wata Allah Allah yake kawai a samu kuɗi ko ta halin kaka in zai samu kuɗi domin masu zani sun tsare shi masu abunan yaji sun tsare shi mai kibi ya ɗau wannan ɗan abin da yake ganin wata abunan biya uku ɗin nan to biya uku in an yi lissafi za ka samu dubu ɗaya ne ko kuma sama da haka shi ma an cire shi wancan ma an cire shi akwai wata tsamiya da muke abunan a wani guri in ka ga mutum a gindin wannan tsamiyan bayan an yi salari ka tabbatar ba aika komai banki a cikin abunan ne sai ka kawai suna ta zari su suna magana su kare kuma wallahi su suka ce da gangan me yasa sai ka ga an kai wa mutum albashi wai ɗari kaza saboda haka ba zai iya zuwa bankin ba bankin ma kila akwai bashi kuma kan ya karbi loan ya sayi mashin saboda haka sai ka ga ya je ya kare da kuɗin mashin din ya sayar shi yasa in an kawo buhun shinkafa sai a bashi nauyin dubu goma sha ɗaya ya karɓe ta wai za a cire a hankali sai ya je yana neman kuɗi wanda zai sarrafa na cefanen gidansa domin duk bashi ya cinye kuɗinsa to wannan dubu takwas ɗin wai wannan ɗin ma alfarma aka masa inda mutum zai sai masa dubu bakwai ma wala zai sai masa wannan buhun shinkafa saboda haka wannan shine abin da ma'aikatan su samu kansu a ciki suka zama to ba sa lissafi mafi yawa a ciki to wallahi a ji tsoron Allah a nemi arziki a gurin Allah a nemi albarkar arziki a gurin Allah kar a yi gaggawa kar a yi hadama duk wannan hadama ya cikin ga wannan abubuwa hadama da rashin ganin girman Allah da kuma raunin imani wallahi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi tarayuwa cikin talauci da dawainiya kai ka zo ka ce sai ka ci dadi alhali lokacin cin bai yi ba gidan Allah jiwa ne yana cin kaza haka Allah ya ga dama ni kuma gidana ga abin da Allah ya kaddara mu wallahi na gode wa Allah ka tsaya akan wannan ka rinka addu'a wallahi za ka ga canji amma dabara da haɗama da wasu abubuwa ka ce wai za su zama nan saboda haka wannan tambayar dama an karanta ta ne ba don mu gaya masa ya halatta ko bai halatta ba wannan je tambayi malam mu kawai mun faɗi abin da muka sani ne na harkar abuna ma'aikata saboda haka ma'aikata su dawo cikin hankalin su yawa wannan ya rage nasa sai an gaya masa ma ya halatta ko bai halatta ba ne shi ma ya sani hayatul barzakhiyya rayuwa cikin kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tifanta wasu abubuwa daga cikin rayuwa cewa idan aka binne mutum lokacin da mutane suka binne mutum suna binne shi suna juyawa suna tafiya la innahu fa innahu la yasma'u qur'ani ali yana jin karan takalmin amma ya koma hayatul barzakiya ba zai iya wata magana ko ya yi wani magana ko ya nemi gudunmawa a gurin su amma yana jin karan takalman su da dirin su da hayaniyan su za su dawo su bar shi a inda suka binne shi wannan ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma kuma ayan ya tabbata cewa akwai ni'ima cikin kabari domin yace ana gama binne mutum kafin kuwa kuna gama binne mutum inda kabarin ya gama bunnuwa din nan take a lokacin za a zo a fara masa tambayoyi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda kowa daga an bunne mamaci cikin kawai sai a yi tafiya ba a kowa ya tsaya yi masa addu'a Allah ya masa ba ya bashi isbati ya tabbatar da digadigan sa wajen ansa tambayoyi domin annabi sallallahu alaihi wasallam an bunne mamaci ana gama bunne shi yace saluli akhikum sabata fa innahu al'ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku sabati domin yanzu na ana tambayar wannan mala'iku suna zuwa su shagaltar da mutum da tambayoyi to lokacin nan an gama tambayoyi kun gama masa addu'a gwargwadon iyaye da za ku iya ana so mutum ya jima yana yi wa mamaci addu'a sannan ya juya ya tafi idan ya juya ya tafi shi wannan mamaci yana jin jirin tafiyan ku da sauransu sannan in mutumin kirki ne zai samu ni'ima za a fassaha musu domin daga sun gama wannan tambayoyi za su buɗe kabarin maddal basar iya ganin sa ba zai ga hanyar kabarin ba ta kowane dungu sannan za a haskaka kabarin sama da yadda muke ganin hasken rana a duniya yadda muke ganin hasken duniyar nan wanda yake cikin kabari ya fi ganin wannan sannan wani irin abu ne wanda yake tsarin Allah ne tabaraka wata'ala za a targa saman kabarin tare da kusaci da yake da shi to amma zai zama to gaba ɗaya ya ɗau ya tashi yadda muke hango sama haka zai rinka gani yana cikin wannan kabarin nan yadda ba zai ga ƙarshen bangon kabarin ta gabar ko ta yamma ko ta kudu ko da arewa ba haka Allah tabaraka wa ta'ala zai masa in mutumin kwarai amma yaya haka yake mu da muke duniya ba mu shiga hayatul barzakiya ba ba za mu iya ganin wannan ba shi kuma da yake can suna jin maganganun mu da abubuwan da muke a duniya wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba abin da kawai ya bayyana shine in an gama binne mutum tafiyan da yake yi da tafiyan da mutane suke yi ma'ana suke jirinsu da sauransu lokacin da za su dawo nan kam yana jin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi ya tabbata Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala ya rawaita malamai sun tabbatar da ingancin wannan hadisi ya tabbata gare shi haka yana faruwa amma in mutane suna rayuwa a cikin kaburburansu yaya suke wajen jin hayaniyar mutane da maganganunsu a duniya wannan ba a nassanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana yadda rayuwar cikin kabari take ba kaifiyan amma akwai ni'ima akwai azaba Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu sannan in za a yi addu'a ga mamaci lokacin da aka binne shi ba addu'a za a yi jam'an ba malamai sun fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace saluli akhikum sabata fa innahu al'ana yus'al shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ku roka dan uwan ku sabati taki a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu umarni ne kawai sai kama yin addu'a shi kadai shi yasa masu suka ce mun gan shi yana addu'a da aka binne mamaci sama da ya kai lokacin da za a iya kamo rakumi a je a soke rakumin a fede rakumin a yayyanka namansa har a kai wa wa'inda za su dafa shine malamai suka fassara shi da cewa gudun wannan abu shine awa ɗaya da rabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi awa ɗaya da rabi yana tsaye addu'a kawai yake wa wannan wanda aka bini ma'ana shi kadai kowa shi kadan kansa zai yi addu'a ne ba wai jami'i za a yi addu'a sannan addu'a ne da kaskantar da kai da addu'a in dai kana tsaye a gurin kana yi wa mamacin addu'a to ba zai kushe cikin ni'ima da jin daɗin addu'an da kake masa ba har sai ka tafi sannan kana samun lada kuma babu wani abu da mamaci yake sha'awa sama da addu'a ya fi ka bashi duniya da abin da yake cikin ta lokacin da yake rayu to abin jin magana da sauransu rayuwa irin tabu da muke a duniya wai mamata a makabarta yanzu su rinka jin mu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana haka saboda haka sai Allah ya san yadda suke ciki amma suna bukatuwa zuwa ga addu'a suna bukatuwa zuwa ga addu'a Allah tabaraka wata'ala ya gafarta wa iyayenmu da suke kwanciya kaburbura Allah ya yafe musu kurakuran su Allah ya yanta su Allah ya yanta wuyayen su daga wuta zuwa ga aljanna mu da su baki daya Allah hada mu da su a aljanna firdaus da sauran yan uwanmu da sauran waɗanda duk suke kwanciya a kaburbura musu na'am
Thank you. wannan shi kuma yake wani shi cutar da ke damu da shi da yawan da zai ke da shi da kuma yana da kwanta shi da zuwa da yayin
dukkan waɗannan da suka turo suke buƙatan addu'o'i a gurin yan uwa bayan Allah masu rashin lafiya Allah ba su lafiya masu neman nasara a jaraba Allah ba su nasara wannan shi kuma kullum ya zamanto yana yana in yayi azuma fa idan azamta fatawakkal ala Allah da zarar aikin alkhairi ya zo karka jinkirta shi in shaidan ya raya ma ba ka kau da shaidan kawai in dai ka tuno za ka yi kaza ki kawai yin kawai za ka zartar da shi insha Allah wata Allah sai Allah ya taimaki mutum Allah ya ba mu nasara gaba daya Allah ya ba mu ikon yin aikin alkhairi safiya da maraice a koyaushe a rayuwar mu abin da zai zama sharri gare mu Allah ya raba mu da shi abin da zai zama alkhairi gare mu Allah ya tabbatar mana da shi duk wani abu wanda yake na alkhairi wanda zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi duniyar mu da lahirar mu Allah ya kawo mana shi in yana nesa Allah ya matsa mana da shi kusa in ya gagare mu Allah ya isan mana a kansa abun da ya zama tun muna ganin sarkakiya wajen samun sa alhali kuma alkhairi ne gare mu duniyar mu da lahirar mu da hutawa da nutsuwa cikin rayuwar mu Allah ya kawo mana shi cikin sauki abun da ya fi karfin mu Allah ya kawo mana shi me duk wani mai bukata cikin mu Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mu sanin bukatun mu kafin ma mu raya su Allah ya san su ya Allah ka biya mana bukatun mu da alkhairi ya Allah bukatun mu da suke cikin zuciyar mu ya Allah ka biya mana su bukatun mu ka sanya alkhairi a cikin su Allah ka taimake mu wajen samun nasara a kansu duk mai neman abin da yake nema ya Allah kai ka san shi a cikin mu nan ya Allah biya masa bukatunsa dukan mu gaba ɗaya Allah ka biya mana bukatun Allah ka ɗaukaka mu ka ba mu nasara duniya da lahira Allah ka samu rike alqur'ani riko na gaskiya Allah ka samu yi aiki da shi Allah ka samu rike sunnar manzon ka sunna riko na gaskiya sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu yi aiki da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa wannan haduwa ta mu haduwa ce mai albarka Allah ka cire munafirci a tsakaninmu a cikin wannan haduwa Allah ka sa babu kafirci a tsakaninmu a cikin wannan haduwa Allah ka sa babu shirka a wannan haduwa ta mu ya Allah abun da zai zama to ci baya ko ci baya a cikin wannan haduwa ta mu Allah ka raba mu da shi abun da zai zama to ci gaba da ciyar da addini gaba a wannan haduwa ta mu Allah ka sa mana ita Allah yantawa da kake yi da rahama da kake yi da gafara da kake yi ya Allah ga mu nan cikin masallaci daki daga cikin ɗakunanka ya Allah muna roƙonka da kaskantar da kai da neman rahmarka ya Allah ya Allah kai mana rahama ka gafarta mana ka sa muna daga cikin wanda Allah ka yanta su a wannan rana mai albarka ya Allah ka sa kar mu sake saba maka ya Allah in mun saba maka kuma Allah ka yafe mana ya Allah kar ka sanya duniya ta zama ita ce mafi burin mu Allah ka sanya lahira cikin burace burace mu Allah ka sa mu zama muna masu tsoron ka cikin duk abin da muke yi cikin sana'o'i mu ko kasuwanci mu ko duk abin da muke cikin rayuwar mu wanda yake nufin mu da sharri Allah ka isan mana daga sharrin wanda yake nufin addinin mu da sharri Allah ka mayar masa sharrin sa kansa ya Allah in akwai wanda yake gaba da mu ko waje ko ciki wanda ba mu san shi ba ya Allah ka isan mana daga sharrin sa ya Allah isan mana daga sharrin abokan gaba ka kare mu da kariyarka ya Allah ka ba mu nasara cikin abin da muka sa a gaba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka kare mu da iyalan mu da zuriyar mu Allah ka kare mana zuriyar mu da iyalan mu Allah ka kare su daga duk wani sharri ka kare mu ka kare su daga duk wani sharri lalacewa da alfasha da shedan yake shigowa da shi cikin matasa Allah ka kare mu ka kare zuriyar mu Allah ka sa kar mu ga abun da ba daidai ba cikin rayuwar mu da zuriyar mu Allah ka sa duk abun da zamu iya zama daidai cikin abun da ka yarda da shi abun da baka yarda da shi ba Allah ka raba mu da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله كأجرت مكأجرت زوريا ملحدا على القرآن لأيكي لشيء لريكو لسنة المنزول صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وجمعنا واياهم في جنه الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمين shugabanninmu Allah tabaraka wataala ka ba su ikon yin adalci Allah ka taimake su su yi aiki na kwarai wanda zai taimaki talakawan su Allah ka sa dukiyar talakawa su yi amfani da ita wajen amfanar da talakawa Allah ka sa ka su zama masu rubuta ciki da ɗaya da dukiyar talakawa duk wanda wannan shine burin ta cikin shugabanni Allah ka kawar da shi Allah ka kawo mafi alkhairi daga shi Allah ka taimake mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Gracias.